أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم مسلمي أيومنا لتنين شابك جوات رمضان هجرة تمنظى الله صلى الله عليه وسلم دق مكة زوا مدينة شكرا تدبو تيد تريه أدى ثلاثين دتقوص وان دي دي دي دشابيو ga watan shida miladiyya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta bakwai. a jiya mun tsaya aya ta tis'in da shida a cikin suratun nisa shafi na tis'in da hudu a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a aya ta tis'in da shida zuwa ta 97 muna fata Allah subhanahu wata'ala ya kasance shine jagoran mu a cikin wannan karatu da zamu gabatar sannan kuma Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin kowane lokaci kuma Allah subhanahu wata'ala ya kashe mu akan haka Allah subhanahu wata'ala ce innal ladhina tawaffahumul malaika
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا الله سبحانه وتعالى يتي إن الذين توفاهم الملائكة حقيقة وتندم ملائكو سكزو كربر رايكنسو an gane kenan innal ladina tatawaffahumul malaika waɗanda mala'iku suka zo karɓar rayukansu sai suka same su alhali zalimi anfusihim suna masu zaluntar kawunansu saboda mi saboda ba su yi hijira ba ko ko mu ce ba su yi hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka je wajen yaki ba ina fatan kuna fahimta domin mun gaya muku cewa malamai sun yi sabani kan hijira shin munafikai ne wato kafirai su kaɗai ne suke da hijira ko ko muminne waɗanda an baka su kaɗai suke da hijira ko ko han munafikai suna da hijira mun ka ce hadisi ya tabbata cewa wanda yake kaurace mai wal muhajir man hajara ma harrama Allah kenan wanda ake ce ma yayi hijira shine wanda ya kaurace ma abinda Allah subhanahu wataala ya haramta an gane ko sai zamanto ta shafi hijira ta daga wani wuri zuwa wani wuri sannan ta shafi hijira daga ababen da Allah subhanahu wata'ala ya haramta zuwa ga ababen da Allah subhanahu wata'ala bai haramta ba an gane ko nan an ce tawaffahumul mala'ika mala'iku za su ɗauki rayukansu mun taɓa bayanin irin wannan wani wuri kuma Allah subhanahu wata'ala sai ya nuna mala'ikin mutuwa shine zai ɗaukar rai ko ba haka nan bane a cikin suratu sajada Allah ce qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un to wani wuri kuma Allah ce shi yake karɓar rai da kansa Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha almaut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun to ya akai haka can an ce mala'iku za su karɓi rai na an ce mala'ika guda ne yake karɓar rai na an ce Allah subhanahu wataala shi yake karɓar rai ko ba haka ba da haka kaga yana buƙatar ka san menene dalili a'a wannan ba matsala bane ko cikin yaren mu ne yau da gobe ana amfani da wannan inda aka ce misali Allah subhanahu wataala shi yake karɓar rayuwa tabbas babu wata rai wanda za a karɓa sai da izinin wa sai da izinin Allah subhanahu wata'ala wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala lokacin da aka ce mala'ikin mutuwa shi ke karbar rai saboda shi aka ba izini shi aka wakkala da karbar rai lokacin da aka ce mala'iku suna karbar rai akwai mala'ikun da aka sa tare da shi waɗanda za su zo su tallafa mishi wajen wannan aikin shi yasa misali ba sai mun kamanta da ubangiji ba ko cikin yaren mu na yau da gobe sai a ce alhaji wani shi ya gina gida kaza ma'ana shi ya bada kuɗi da umarni aka yi ko ba haka nan bane ko mu ce gwamnati ko ba haka ba sai mu ce yanzu misali muna da gidan stade general sai ku sai mu ce kun ce gina shi amma ai ba kun ce zo ya azabirgi guda guda guda bai gina shi ko shi eh wannan daga baya kuma sai mu zo mu ce engineer kaza shi na ya gina shi ai shi engineer kin ba shi ne wato ya gabatar da komai na aikin ba illa shi ya tsatsara shi ya gwada yadda za a yi daga baya kuma sai a zo a ce a lebara su suka gina shi kaga idan aka duba ta hanyar ba da umarni abin da suka ce ba majazun mursal waye gina shi shugaban kasa in an ka kalli magina su suke ba da order su suke tsayawa a yi aikin sai a ce magina suka yi in an ka dibi lebara in ba da shi ba magini ba zai iya aiki ba sai a ce leburori suka gina shi kun gane wannan da kyau saboda muna cikin lokaci wanda ababen sai dai Allah ya kyauta zalimi anfusihim suna masu zalumtar kawunan su dama ko mala'iku su iske ka baka zalunci kanka ba wannan kuma mala'iku za su yi ma sallama Allah ce alladina tatawaffahumul mala'ikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum amma waɗanda an ka iske su zalimi anfusihim to kare su ta kare wanda duk aka iske yana akan zalunci sun zalunci wa sun zalunci kawunan su ba sun zalunci Allah ba sai Allah subhanahu wataala ce qalu sai mala'iku su ce da su fi ma kuntum sai an yi hatara ba a cewa fi ma kuntum don mimun ba ta da alif ita ko wato mimun abinda ake ce ma mimul istifham ta tambaya idan harafin jarra ya shiga cikinta to alifkin za a shafe shi amma in ba ta tambaya ba ce alifkin zai zauna yanzu misali in nace fima tambaya kali amma in nace fima to wannan ba tambaya bace wannan shine bambanci tsakanin mimul istifham da mimun wanda ba ta istifhami ba idan harafin jarra ya shiga za a shafe shi an gane wannan da kyau fima kuntum shin cikin mi kuka kasance na al'amarin addinin ku in munafikai ne shin wannan sifofi da kuka bayyanawa na kasancewa ku mu'minnai shin ku mu'minnai ne kuma mu'minnai ba sai su mu'minnai ne ko kuma me yasa ba ku fita yaki tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ko kuma waɗanda suke suna Makka sun ce su musulmai ne suna iddia'in musulunci amma sun ki yin hijira sun tsaya saboda su kare iyalansu su zamna tare da ƴaƴansu da matansu suna son su kare kasuwancinsu da maslahohinsu shi ko bai yiwa da enterekinka ya ci karo da na Allah in kana da imani zaka aje enterenka kai abinda Allah subhanahu wataala yake so don Allah ya ce zai baka aljanna kidan ko aljanna ta fi tsada bisa ga biyan bukatarka amma baka saba ma Allah kuma Allah ya baka abin da kake bukata wannan bai kota so ba wanda ya saba ma Allah sakamakon shi ina wuta wanda ya ma Allah biyayya sakamakon shi ina aljanna wannan shine kenan saye da sayarwa na an yi saye an yi sayarwa amma mutanen da ke saba ma Allah kuma so su kai akai su aljanna kaga wannan ba za su yi ba a yaqma kullu mri'in minhum an yudkhala jannata na'im ka kare shashancin kanan duniya kai zina kai tata ka ki sallah kai fasikanci ka ji dadi sannan kuma Allah ya ce kai ka aljanna su kuma waɗanda suka tashi suka bar amaren su lokacin da ake kiran sallah asuba da sanyi ya bar amarya sai kai ko kai kuncin ka sannan shi kuma Allah ya kai shi wuta kai akai ka aljanna ha an ka ce amante ko da cizo amante ko asite ma kai asite ma ya kamata a ce ba a ce amante qalu kunna mustad'afina fil ard za su ce mun kasance masu rauni a bayan ƙasa babu da ikon tafiya qalu sai a ce da su alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha ashe kasar Allah bata kasance mai yalwa ba wannan ba an tambaye su bane don saboda an jahilci abin a'a tabbas haka ne kasar Allah tana da yalwa wannan shine ake cewa as-su'alu taqriri kamar yadda fir'auna ya ce ma annabi Musa alam nurabbika fina walidan wa labista fina min umrika sinin ba mu ne muka rene ka ba annabi Musa ya san fir'auna ya rene shi fir'auna ya san shi ya rene annabi Musa ba dan ya bashi amsa ba taqriri na tabbas mu ne muka yi ba haka alam takun ardullahi wasi'atan tabbas ashe kasar Allah ba ta da yalwa ashe hakikatan tana da yalwa ko ba haka ba Allah da kansa yace ya ibadi inna ardi wasi'atun fa iyya yaf'budun ƙasa ta mai luwaci ni kadai za ku bauta ma idan aka mace ku aka hana muku aka dame ku aka kange ku daga bauta ma Allah subhanahu wataala daga wani wuri to in ƙasa Allah tana da yalwa baiwa kafirci ya zama to shike mulkin ko ina a duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Makka sai masa kunci an umurce shi da hijira ko ba haka nan bane kafin ma shi an umurce shi da hijira ya umurci sahabbansa da su yi hijira yace ku je ƙasar Habasha fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad suka yi hijira ta farko suka yi hijira ta farko suka yi hijira ta biyu sannan daga baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira ta uku ina fata an fahimta da haka dai hijiran nan ashe sunna ce kuma shi addalilin da yasa dat na musulunci da mi ake yi da hijira don mu gane wannan ko wace al'umma in za ta yi dat sai ta yi datkinta da ranar da sun ka yaƙi sun ka ci nasara ko da ranar da an ka haifi wani jagora to mu ko addinin musulunci cin nasara annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yin hijirarsa ne illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru sani sunayn Allah ya taimake shi tun da hijira kenan sai zaman to alaman cin nasarar musulunci ita ce hijira sai sayyidina Umar yasa aka sanya tarihin musulunci da hijira wanda sahabbai suka yi muwafaka akan shi sai zaman to ijma'i dan ce wani zai canza wannan da sai ce a canza a sanya wata kaza babu shi kasashen turawa suna amfani da nasu tsari ko ba haka ba sannan kuma zamanin mu'ammarul qaddafi kasar libya suna aiki da datna wafatin rasuli sallallahu alaihi wasallam mutuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka tambaye su meye dalili yace a ai ita wafatin rasuli sallallahu alaihi wasallam ta cancantar a sa mata saboda daga wannan lokaci ne in qata'at al alaqa bayna as-sama'i wal ard wahi bai sake sauka ba haka sun ka faɗa amma sai mu ce to sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi ijma'i akan hijira sun fi ku son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi ku sani abin da ya dace to yanzu ai ku kawo wannan a wannan lokaci wannan kenan wanda kuma ga wata musiba nan ta samu kasar Saudiya shekarar bara bayan hawan mulki Salman sun canza sun daina aiki da wata na hijira sun kuma suna aiki da wata wanga na turawa sai wani zai ce to gashi nan ai Saudiya ta aikata sai mu ce a'a mu babu ranmu in sun ka saba ma Allah mu Allah muke biya mu bin Saudiya ka san din kana ahlus sunna kullun an ka ce Saudiya ta yi wani abu ko da saban Allah ne sai a ce a'a ai Saudiya ga abin da ta aikata ina ruwanmu da Saudiya mu ba Saudiya muke bi ba idan Saudiya ta aikata wani abu a matsayinta na gwamnati mai taimaka ma addini karara. Ko ba haka ba, waɗanda suke ƙoƙarin kamanta gaskiya iya gwargwadon halinsu, sai mu ce, Madalla, idan kuma suka saba ma Allah sai mu ce, A'a, mu Allah muke bi da manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam. Da haka canza wannan daskin kuskure ne a koma ada aiki da wancan das na turawa. Mu ma yanzu ya zan dole gare mu, ga mu nan bakin an ce Nijar, 99% musulmi muke, to a bari mu zaɓi daskin da muke so, ba a bari. in katar da mutum dubu in ba watan ramadana ya kama ba ko watan sallah karama sallah babba watan musulunci babu ruwan kowa da shi yana yawa ya zan talatin yana yawa ya zan kai wani bayan suna so ya za arba'in bai sa abin da ke fato hajiru fiha sai ku yi hijira a cikin kasar ubangiji Allah ya ce to waɗanda suka yi wannan sakaci fa ulaika ma'wahum jahannam makomar su ita ce wutar jahannama wa sa'at masira kuma makoma ta yi muni da wannan wani dan uwa yake cewa daga cikin wato malamai yana da kyau in kana da niyyar aikata aiki ka gaggauta wanda yake son yayi hijira yana cewa gobe zan yi banda gobe zan yi jibi zan yi gata zan yi sai na sai da kaza sai na sai da kaza sai na tattara kaza sai na yi kaza ga shan mala'iku mutuwa ya zo maka innal ladina tatawaffahumul mala'ika kenan larabawa suna da wani masar sun kace la tu'ajjil amala al-yawmi ila al-ghad kakkabar aikin yau ya kai zuwa gobe an gane ni kenan in kabbar aikin yau ya kai gobe na gobe zai kai banda gobe na banda gobe zai kai jibi na jibi zai kai gata to in mala'iki mutuwa zuwa kaga shi kenan sauran duk sun tashi aiki haka ne aiki sai shi muna yawa shi yasa ayyuka suke muna yawa saboda kullum muna barin aiki yana yi muna yawa na gobe muna barin shi jibi na jibi muna barin shi gata sai aiki ya zo ya fi karfin ka gaba ɗaya amana da an ka baka ta zo ta fi karfin ka sannan kuma kaga wannan ya nuna cewa musulmi zai yi hijira ne daga ƙasar musulmai an gane ni daga ƙasar kafirai ya je zuwa ga ƙasar wa ƙasar musulmi to yanzu haka ake yi a mu yanzu da yawan mutane abinda suka so su bar inda musulmi suke su kuma ƙasar kafirai shi ya saba wani ɗalibi daga cikin ɗalibai na ban sa ya rubuta bincike na majistar a ƙasar saudiya ban san kowace jami'a ba ce dai ya rubuta shi amma dai ya yi bayanin hukuncin daukan nationality abin da suke ce ma nationality nationality jinsiyya ka dauki jinsiyya ta kasar musulmi wadda ana aiki da shari'ar musulunci ka koma kasar kafirai yace to wannan yana shubhukin mutun ya fita daga kasar musulmi ya koma kasar kafirai wannan yace yana iya zamantowa kafirci karara amma in kasar da da sunna ana aikin musulunci ne ba musulunci suke aiki da shi ba wannan ba za mu iya cewa ka kafirta ba dan nan kundin ma da suke aiki da shi ba na musulunci bane an gane ko dan haka sai mu yi mamakin yanzu iyan musulmi da suke son su yi hijira su koma zuwa ga wata ƙasa babu abin da yanzu mutum suke so iyan musulmi illa dai a tashi da ƙasar musulmai a kuma ƙasar kafirai kai ba turai ba hatta da nan gwari sun yi son gwari saboda gwari akwai teku akwai flash akwai yan mata arna waɗanda su ba musulunci sun ka sani ba zai na san halatta na haka ya haifa ya zauna can ya shekara goma sha biyar inda ba a musulunci ya shaƙe ya sheƙa ayatai ya ji daɗi ya more ake wanda suka bukata kenan to kaga ko Allah subhanahu wataala ce to kenan yanzu ka tashi daga inda ake kiran sallah ka tashi daga inda ake wa'azi ka tashi daga inda ake kaddamar da sha'air na addinin musulunci karara ka koma inda ba a barin asa hijabi ka koma inda ake ƙaryata Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka fi son ka rayu a can an tanku musulman Allah ya kyauta illa al-mustad'afin
إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا كل إذا كوكا دوبا cikin shari'ar musulunci Allah da ya halicci bayinsa yafi kowa sanin halin bayinsa shi yasa Allah subhanahu wata'ala bai cika kawowar doka bai ce ta shafi kowa sai in ya san kowa zai iya aikatawa kullun in kuka duba cikin aikin musulunci ana kawowar waɗanda ba za su iyawa ba domin Allah ya san waɗansu ba su da lafiya waɗansu suna da kaza waɗansu suna da kaza wannan duk shina daga cikin hikima ta ubangiji ya san waɗanda suke iya ba su waɗanda ba su iya amma mu dokokin duniya in za a aza su da wanda zai iya da wanda ba zai iya ba duk da ake azawa yanzu da an zo za a aza fatanti kawai sai kaga an bugo fatanti iri guda ce kaf kowa kaza zai biya ko ba haka nan bane in wata takarda ce za a buga ta kasa sai a ce kowa sai ya biya kaza saboda mi saboda dan adam yake aza ta in aka aza wanda bai iya dauka shikenan an aza mai dokar da ba zai iya dauka ba wani ya yi ƙarya wani ya tashi ya bar kasar wani ya koma cewa cewa a rinka ba da cin hanci saboda an dora ma mutane abin da ba za su iya dauka ba amma doka ta Allah da yake allamul ghuyub in ya aza sai ce to ya san wani bai iyawa wanda bai iya ga hukuncin su shikenan khalas wama ja'ala alaikum fid din min haraj ko ba haka nan bane inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-layla wan nahar alima an lan tuhsuhu alaykum alima an lan tuhsuhu fataba alaykum faqra'u ma tayassara min al-qur'an alima an sayakunu minkum mardah وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله وإن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وما كان المؤمنون لينفروا كافة ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج كذا دوكر الله كذا za a aza a ce wanda bai iyawa su ga matakin da an ka ɗauka amma munan sai a zo a yi madoka bugun goro a ce kowa sai ya biya kaza to wanda bai daga kaza yi a koma ƙarya a koma cewa-cewa a koma fraud a koma kaza saboda wannan yake nuna ma doka Allah bace doka dan adam ce tunanin shi ne saboda shi biyan bukata sai yake kallo illa almustada'afin min ar-rijal kaga nan hijira ta zan wajibi akan kowa don an nuna duk wanda bai yi ba an ka iske shi na azzalumi makoma ta wutar janna mutai Allah ce to illa almustada'afin sai mutanen da suke da rauni an hankalta musu minar rijali da danga mazaje sun tsufa ko ko su san hanya ba in sun tafi za su halaka ko ba haka ba ko kuma ba su da guzurin da zai kai su makka kar su tafi yunwa ta halakar da su wan nisa'i da mata mata su ma suna da rauni ko ba haka ba zaka iske mace da adda rauni mafi yawancin mata suna da rauni wal wildan sannan kuma da yara kankana wanda ibnu abbas ya ce an nisa wal wildan mahaifiyata tana daga cikin an nisa ni kuma ina daga cikin al wildan wanda suke yara kanana la yastati'una hilatan wadanda ba su da ikon yin dubara saboda mutum sai mai dubara duniya ta kai inda za a yi dubara amma dubara irin wanda shari'a sai yarda da shi kakka ce na Allah ce la yastafihuna hilatan kai ma mutane dubara ka amshi kuɗin su ba haka ake nufi ba a'a ba su da dubarar da za su yi su je su yi hijira wala yahtaduna sabila sannan ba su iya shari'a zuwa ga hanya ko sun je kasa za su yi su halaka to waɗannan menene hukuncin su bi Allah ce
فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا to kaji Allah ce fa ulaika waɗancan da suka gabata almustad'afina min ar-rijal da an-nisa da al-wildan waɗanda la yastati'una hidatan wa la yahtaduna sabila fa ulaika waɗancan ko ba haka ba to ai ya kamata bai dace a ce ula'ika ba don su ba su yi nisa ba yanzu na aka faɗe su kuma yanzu an ce musu ula'ika waɗancan alhali ko ga sunan kusa gare mu ya kamata a ce ha'ula'i sai aka kawo ula'ika wanda yana nuna sun yi nisa sun yi nisa kwarai me yasa aka kawo wannan ya kamata a ce musu yi nisa ba tunda mu yanzu muka kare da su malamai suka ce duk abin da ya wuce ko da da sakan guda ya riga ya wuce ko ba garan bane tunda ba a maido shi baya shikenan magana ta riga ta kare an gane ko kamar yadda yazo qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun tatmi awanun baina zalika kaga bai ce awanun baina hataini ba ko hatani ko hazani a'a baina zalika yace saboda bi saboda zalika ya riga ya wuce dan haka abu ne wanda ba zai dawo baya ba ina fatan kun fahimta sai Allah subhanahu wataala ce fa ulaika waɗannan asa Allahu an ya'fuwa anhum tana yiwa Allah subhanahu wata'ala ya gafarta musu ko kuma fa'ula'ika asa Allahu an ya'fuwa anhum waɗannan tabbas Allah zai gafarta musu wace fasara za mu ɗauka waɗansu malamai suka ce a'a babu wanda za a ɗauka jam'i za a yi domin nan in muka kalli Allah shi Allah subhanahu wata'ala bayyan abu yana shakka don ya san komai ko ba haka nan bane to in muka kalli Allah yana magana ne da iliminsa ko akan iliminsa fa ulaika asallahu an ya'fuwa anhum waɗannan tabbas Allah zai gafarta musu magana ta kare in muka kalli cewa saboda kada in an ba ashabul a'zar dan adam ya tayi hukuncin shi yana jin dadi cikin zuciya kai har ya kai inda raunin nashi ya gushe amma sai ya je hukunci ne yayi ittikali akan rahama Allah sai an kace fa ulaika asallahu an yafu anhum waɗannan tana yi wa Allah ya gafarta musu kaga sai ka zama to kullun cikin jin tsoro da zaran ka samu ikon hijira ni zaka yi sai ka hijira amma an ce tabbata Allah ya gafarta ba ka samu banza shikenan sai ka samu jakin hawa sai ka ta hawa sai an ka ce yana yiwa kaga kenan da ka balaga ka sa kai mace da ta samu dama ta sa kai namiji da ya samu ikon yin hijira sai ya hijira amma an ce tabbata Allah ya gafarta mai kaga shikenan kamar irin abin da mutane suke bukata kenan shi yasa ba a so a ba mutane nususul wa'adi aka musu aljanna kusa kullun sai su yi kwancinsu in an ka musu wuta kullun sai su firgice amma in an ka haɗa tsoratarwa da kuma alkawali na Allah na shiga aljanna kaga kullun sai mutum ya zama tsaka tsakiya wata rana ya zabura wajen ibada ya ji tsoron wuta haka ne ake son dan adam ya zama bainal khawfi war raja fa ulaika asallahu an ya'fu anhum waɗannan tana yiwa Allah ya gafarta musu ko ko tabbas a wajen Allah ya san cewa zai gafarta musu wa kana Allahu afuwan ghafura Allah ya kasance afuwan mai yafewa ne kuma wa lam yazal bi gushi ba yana yafewa ghafuran Allah mai gafara ne yana gafarta ma bayinsa sai Allah ce wa man yuhajir wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما Allah ya ce wa man yuhajir duk wanda yayi hijira fi sabilillahi dan saboda Allah dan daukakar da kalimar Allah don tsira da addininsa shine fi sabilillah domin hijira tana da nau'uka kala-kala daban-daban akwai alhijira siyasiya mutum shi hijira ta siyasa ko ba haka ba a bashi mafaka ta siyasa abinda suke faɗi a yanzu ko ba haka ba dan adawa yana da matsala da gwamnati sai ya gudu ya bar wannan ƙasa hijira siyasiya kenan ko ba haka nan bane akwai hijira tijariya kana nan harkoki ba su ja sai kai hijira ka koma wata ƙasa da kasuwanci wannan hijira tijariya kenan ko ba haka ba akwai hijira wanda mutum zai yi saboda mace eh faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atun yankihuha kasan wani mutum ya zan kamar karin karci in yaji can akwai kariya shi fada in yaji can akwai kariya shi fada saboda saboda mace da ai hijira daga wata ƙasa ya koma zuwa wata ƙasa ko ba haka nan bari dan haka akwai hijira saboda mace akwai hijira saboda abin duniya akwai hijira dai saboda ababe da dama kowa shi ya san dalilin da yasa hijira amma akwai hijira don Allah ita ce hijirar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ita ce wanda masu imani suke yi a kowane lokaci fa amana lahu lutun wa qala inni muhajirun ila rabbi za su yi hijira dan saboda addinin su ya ci gaba ba su je cikin turawa ba su samu AC su samu auren wato karuwan turai ko ko su samu auren kafirran turai saboda su sha daɗin turai su samu nationality ta ƙasashen turawa a zamna a sha daɗi kilan ba zuwa gaba a bar sallah a bar addini to ba irin wannan hijira Allah yake magana ba yajid fil ardi haqiqa zai samu kaga nan man shartiyya ce shi yasa fi'ili mudari'i da yazo bayan ta sai zamanto sakin wa man yuhajir sai an kai sukuni domin tajzimu fi'ilain idza kana mudari'ain duk wanda yayi hijira fi sabilillahi dan Allah yajid fil ardi ba yajid fil ardi ba a'a yajid fil ardi wannan fi'ili shi ma an yi mai sukuni asalin shi yawjid fil ardi to amma fi'ili mai wawun idan ya zamanto ya'un ta zo gaba kasra ta zo baya za a yi hasfukin wannan wawun sun ka ce malaman sarf li'annaha waqa'at baina aduwaiha ko aduwataiha domin wa'ada sai a ce yaw'idu sai laraba suka shafe wawur suka ce ya'idu wajada maimakon a ce yawjidu sai an ka ce yajidu to dan haka yajidu fil ardi an shahe wawun imma dan saboda waqa'at baina aduwataiha imma saboda ya zama to wanga fi'ilin majzumi ne sai zaman to saboda takhfifi an ka shahi wannan wawun yajid tabbat zai samu in dai don Allah yi fil ardi a cikin ƙasa muragaman wurin hijira makaurata an gane da inda ya hijira muragaman kasiran wurin hijira mai yawa wa sa'atan kuma da yalwa wannan yake nuna cewa duk yadda an kai duniya bai yiwa a ce duk inda ka je ƙarƙashin kafirai zaka zauna sannan bai yiwa a ce kana ƙasar da ba za ka iya addini ba ba haka nan bane za ka iske ko a Amerika wata jaha akwai tsanani akan kaza wata jaha babu tsanani akan kaza ko ba haka nan bane wata wasu jahohi sun sanya ma wani abu hannu waɗansu jahohi ba su sama wannan abin hannu ba haka nan ne duniya bai yiwa a ce ko ina ka je akwai tsanani dan haka in ka jina akwai tsanani to ka tashi ka je inda za ka samu sauki haka ne abun ya gada bai yiwa a ce ko ina akwai tsanani a duniya to dan haka Allah ya maka alƙawarin zaka samu muraqaman muraqaman ya samu asiri daga ar-raghm ar-raghm shine ci da sawa in an ce ragama amfika ala ragami amfika dole za a yi shi to nan me yasa Allah ya sanya mu suna muraqaman saboda mutumin da aka ci da sai hijira ci da da shi aka yi ba cikin son karan kanshi bane ya tashi bar wannan wurin ina fata kufince ni tilasta su za a yi udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir alladina ukhriju min diyarihim ukhriju tilasta da su akai kenan hijira sai ta zamanto daga nan aka samu muragaman ba wai dan saboda shi muragaman yana nuna wurin hijira ba a'a saboda an tilasta da kai kenan tilasta wannan ita sanya ma fita ka je ka samu wurin da kai hijira wa sa'atan kuma zaka samu yalwa a wajen Allah subhanahu wata'ala khairu shahid akan wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taso daga makka ya je madina makka garin su ce kasar da yafi bukata yafi kauna yafi bege a rayuwarsa ita ce ina makka ina ƴan uwan shi suke makka a ina ne yake samun gata makka a ina aka haife shi makka amma a ƙarshe sai da ya barta bayan shekara lokacin da aka sa korarsa kafirai sun yi alƙawarin za su kashe shi dama abubakar radiyallahu anhu yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu shirya mu bar wurin nan mu shirya mu bar wannan wannan ƙasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu yi haƙuri tana yiwa a yi min izini domin annabi baya yin hijira sai an yi masa izini ya bar mutanensa yunusa da ya fita ba a yi mai umarni ba kaga abin da ya faru gare shi shikenan ana nan ran sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen da rana da ya zo da rana kamar yadda riwaya ta ummul mu'minin Aisha take cewa ana tsananin zafi yana sai da rawani ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwankwasa kofa ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce sai sai sai Abubakar ya ce to ina ganin al'amarin nan akwai dai wani abu bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai sa fita wannan lokacin ba da ya bude kofa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka fitar da duk wanda annan ina son mai magana sai ce a ai ba kowa ciki iyali na na duka muni sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga ya ce to lalle an yi mana izini zuwa ga hijira ya ce to shikenan haka an ka shirya da ba abubakar ya shirya taguwa tsarin hijira taguwa guda biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita kafirai sun shirya za a kashe shirin nan da ya kwana za a kashe shi dama sun tattauna yadda za a yi Abu Jahal ya ce to abin da ya kamata a samu katta majiya karfi su zo kamar mutum 40 ko 60 ban na manta abin da riwaya ta tabbatar almuhimu masu yawa su zo su same shi su kashe shi kashin mutum guda sai jinin shi ya yadu cikin kabilu yadda kabilarsa family kin shi fami kin shi ba za su iya yakar kowa ba sai dai su karbi diya sai mu huta shi ko Allah subhanahu wataala yana da labari Allah ce to yau ga ka kwana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira amma anan abinda nake so mu hankalta kun ga Allah ya ce wa man yuhajir sharadi ne ko yajid fil ardi muragaman kaseeran wa sa'a ko zai samu yalwa daga wajen ubangiji zai samu budi daga wajen Allah lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar maka da shi da Abubakar su biyu ana neman su a kashe an sanya jinga da tukwici duk wanda ya kashe su ya kawo kanunsu ko kuma wanda ya faɗi inda suke aka je aka gansu aka kashe su za a ba shi raƙumi ɗari za a ba shi raƙumi nawa raƙumi ɗari aka yi alƙawali za a bayar wannan yake nuna maka ashe turawa suna neman wani musulmi su ana maka wani abu a ce duk wanda ya faɗi za a ba shi 20 miliyon de dollars 25 miliyon de dola an aza kyautar tukunci mai yawa ba yau ne aka fara ba ta sha ba hat kulubuhum saboda kafin rai amma mutanen nan guda biyu da yake sun yi hijira don Allah tabbas don Allah suka yi yajid fil ardi muragaman kaseera bayan shekara goma suka dawo suka mallaki inda aka kore su cikin shekara goma kacal shekara goma kacal yaya an kai kafirai suna tunanin waɗannan mutane za su zo su mallaki wannan wurin sun yi wannan tunani su taɓa wannan tunani ba Allah ya gaya musu wazkuru iz antum qalilun mustad'afuna fil ard takhafuna an yatakhaffafakum an-nas kuna tsoron mutane su fiffige ku kamar yadda tsuntsu ya kuwa ya fisge wani abu ya gaba da shi ko irin dan kwacen ne ya zo ya sarce abu ba ku da ƙarfi ba ku da komai kuna ƙilla ba ku da yawa amma Allah ya kawo ku ya taro ku ya haɗa ku Allah ya ba ku ƙarfi sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Makka yana tambayar Quraysh yana cewa ma tazu ya ma'ashar Quraysh ma tazunnuna anni fa'ilun bikum me kuke sawa tsammanin zan yi da ku ya ku mutanen Qurayshawa sai ga su an yi shiru an yi tsit rundunar sojojin musulmi rundunar Allah hizbullah ba hizbullah wacce ta kasar Lebanon ba hizbullah runduna ta Allah ta zo ta mamaye garin Makka ko ba haka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma tazununa anni fa'ilu bikum mi kuntu tunanin in yi da ku sai an ka fara kame kame ka san dada azzalumi mai karfi radda karfin nashi ya kare azzalumi radda aka fi karfin sa mai dukiya radda dukiya ta kare mai mulki radda mulki ya kare yanzu gashi ga hannu da an ce mai kaka sai ce don Allah ku raga min shi yanzu shi jiwa don Allah amma shi lokacin da yake da karfi an ce don Allah zai ce kai da Allah mu ba aikin Allah muke yi ba shi yasa mafi yawancin ma'aikatan gwamnati waɗanda adda rashin mutunci waɗanda ba su da imani ba su ganin da mutum ya zo da gene sun kalle shi da an ga ustazu na sai a ce ustazu na wanda bari a walakantar da shi a ci mutuncin ustazu da an gane ka da gene wai kai alama baka baka san yadda gwamnati take tafiya ba in ba ma sun ji in sun ji kana faransai to da dama dama amma in baka faransai to an samu nama a ci mutuncinka a yi ma walakanci duk service da ka zo wai ana kallon mutumin da adda hulla mutumin Allah ne ya kamata a ci mutuncinsa to amma radda an ka ce ma tun daga sauran wata guda ko shekara guda ya yi retret sai ka ganzu ya fara imani wallahi ai ya kamata mu rinka sallah ya kamata a rinka kaza a rinka kaza munafikin Allah ka zamanto duk lokacin aikin ka shekara talatin da biyar kana aiki arba'in baka da aiki sai cin mutuncin masu addini ba ka da wani aiki in ka ga mai addini abin wulakantarwa ne gare ka amma yanzu duniya ta kare da kai shine yanzu zaka dawo ka ce kai mutumin kirki na sai kaga mutum na ta kokarin yanzu shi na son shi sulhu da mutane da in an ce mai don Allah ya ce ba aikin Allah muke yi ba da in ya ga mutum mai geme ka san masu gemen nan mutanen banza ne mu mallaman nan matsala suke kawo muna yan yan yan yan yan yan kana bisa wurin aiki ka walakantar da malamai ka walakantar da addini ka walakantar da alqur'ani yanzu lokaci ya kai an sauke ka koko ka yi kusan yin retret ka san za ka walakanta cikin al'umma sannan za ka yi ma Allah wayo wannan ba zai yiwa ba don haka muna kira wallahi gare ku duk mutumin da ke son ya gama lafiya wallahi ya rike mutuncinsa cikin aikinsa amma walakantar da addini don kana da wani matsayi walakantar da mutanen da da alama ta addini wannan yana nuna cewa musuluncin kanshi naka ba musulunci na gari bane domin mumini yana son dan uwansa mumini musulmi yana musuluntar da musulmai amma ka ci gaba da walakantar da ƴan'uwanka musamman nan Niger la majorité ce sont des musulmans 99% musulmi wallahi wallahi wannan ba zai taɓa yiwa kuma ko ka yi kyale ka mutane suke yi kamar karuwa ce lokacin da take tana da kyau babu ruwanta da Allah ba sallah ba salati babu komai sai shashanci waye yanzu munafuka Allah sai ta kai inda kowa bai son ta an kai wajen sai da gujiya da sai da abin nan ta yi kalwanci tana gyara ma yaran sababbi yanzu an kai inda ba ta iyawa ba su yadda ba an kai inda tana sai da abinci an kai inda ba a sayan abincin nata yanzu sai kaga ta dauko hijabi ta dauko katon yin abin ga riga tana yawo cikin gari dan kwano jama'a a bamu dan saboda albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk an kare shashancin kuma yanzu ke yanzu aikin annabi aikin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake so aikin ka aikata shi ne abin da mutane suke aikatawa ko ko mace ka ji wai tana nan ta tana abin nan budurwa matashiya kyakkyawa duk mutanen da anna Allah suna son ta sai ta ce ba ta yi in an kawo wanga ta ce ban so ne geme ne ya yawa wancan tsanani gare shi kubli shi kai wancan ban so ne dan izala na wancan ban so ne malami na ni ban kaza ban kaza sai ta je sai ta aure irin waɗanda take so ta armi wanga mai kuɗi ya sake ta ta armi wanga dan siyasa ya sake ta ta armi wannan sai ta kai inda ta rukuce ta lalace ta gane yanzu waɗancan da take son ba su kaunarta sai ta ce to yanzu dai abin da ya kamata don Allah a samu min wani malami mai imani a samu malami mai imani shi malami mai imani shi zo shi ɗaukar maka ne irin waga tsohuwan mace da ta lalace cikin tambada zan zuwa ya ɗaukar maka na Allah kiyaye shi ma sai na nemi mai imani ma ne ka so ba da son irin waɗannan waɗanda sun ƙara yawon duniya dan haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Quraysh ma tazunnuna anni fa'ilun bikum mi kuke sa tsammani zan yi da ku sai sun kace akhun karim wa ibnu akhin karim ai kai dan uwanmu ne mai mutunci ba larabi dan uwanmu ba quraishi mutumin makka muhammadu eh kuma an san ka kana da mutunci kana da daraja kana da yafewa ai kai dan kwaraina kana da hali na kwarai eh muna kuma mutane suna kan makka kowa suna yabon ka wabnu akhin karim kuma babanka babban mutum ne kowa ya san cewa babanka ai ba mutumin banza bane eh haba muhammadu ai kaza kaza kaza kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce izhabu fa antum tulaqa ku tahi kun zan saka ku kowa ya ce cikin incin kansa babu wani abu babu wanda zan tsaisuwa babu wanda zan yi ma kaza babu wanda zai ma kaza ka gode ma Allah radda Allah ya nuna ma mutumin da yayi kokarin ya maida ka baya Allah ya nuna mai iyaka sai kai ba sai ka nemi fansa ba Allah ya biya ka ƴan uwa annabi Yusuf alaihi salam sun shirya kashe shi uqtulu yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum aka zo aka shirya jefa shi cikin rijiya wa alquhu fi ghayabati al-jubbi yaltaqituhu ba'du as-sayyarati in kuntum fa'in suka saida shi a matsayin bawa wa sharauhu bi samanin bakhsin darahima ma'duda wa kanu fihi min az-zahirina ta dalilin su ya zaman to karkashin mace wa qala alladhi ishtarahu min misra limra'atihi akrimi maswahu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada yanzu ya hadu da musiba ta aneme shi wa rawadatuhu allati huwa fi baytiha an nafsi wannan musiba ta zaman to sanadiyar shigansa gidan kaso wala in lam yaf'al ma amruhu la yusjananna wala yakuna min as-saghirina ya shiga gidan kaso ya fito kuma Allah subhanahu wataala ya bashi mulki Allah ya ce wa kadhalika makkanna li yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haythu yasha sai ga waɗanda suka shirya kisa waɗanda suka shirya jefawa cikin rijiya waɗanda suka zama to sanadiyya zama to karkashin mace waɗanda suka zama to sanadiyya zambawa waɗanda suka zama to sanadiyya duk sharrin da ake yi ma dan adam ya kici gaba an yi mai kashi sai suwa bauta zama karkashin mace zama gidan kaso duk yana hana ka zan wani abu a duniya sai ga su sun zo suna cewa ya ayyuhal azizu massana wa ahlana dhurr wa ji'na bi bida'atin muzjatin fa awfi lana al-kayla wa tasaddaq alaina inna allaha yajzi al-mutasaddiqin qala hal alimtum ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين da haka in ka tashi shirya mu wani sharri wallahi tuna duk abin da za ka yi mai in Allah ce sai ya zan sai ya zan sharrin nan da za ka yi mai alama ce ta ka zan makiyin shi kenan in ya yi samu babban matsayi ya san ka laraba suka ce izra khairan wansa in ka shirya in izra khairan in ka shibka alkhairi wansa ka manta ka tafi abunka saboda ba zai dawo ma da sharri ba wazra sharran wa raqib in ka shirya sharri wallahi ka bi shi duk mutanen da ka cuta duniya sun san ka in wani ya barka wani yana nan yana jiran sa'a radda duk ka cuce shi wallahi makiya suna da suna jiran sa haka amma in alkhairi kai sai mutum ya zo yi maka alkhairi ko ba haka ba sai ka tambaye shi to Allah ina ni sanka yace a a rana kaza lokaci kaza kayi min kaza kayi min kaza kayi min kaza wannan nasiha ce gare mu gaba daya kowa ya shiga cikin wannan wa'azi musamman mata da ake bar muku ƴaƴan waɗansu musamman cutar yaro ya zo gidanka dan ba ɗanka bane ya zo daga ƙauye kana barin sai ƴaƴanka sun ci abinci kana kallo matarka ta tura mai yana cin gaya kana kallo wai saboda shi ba ƙauye na yana nan yana ɗauka sai ya hito da kauye zaka zan shugaban kasa sannan mugo da za a yi wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kaseeran wa nasa'a kaga yajid jawabu shart kuma tabbat Allah ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da al ansar da al muhajirun Allah ya ba su mulkin duniya gaba daya sai da zamanto su su su suke fada a duniya a jiya alƙawlin Allah ya tabbata akan su wa man yakhruj min baytihi duk wanda ya fita daga cikin gidanshi ko gidansa muhajiran ila Allah yana yin mai hijira dan saboda Allah an gane ya fita ne ba dan wata bukata ta duniya ba saboda ya samu inda zai bauta ma Allah domin shi aljanna a wurin sa inda ake bauta ma Allah wuta a wurin sa ko wurin da bai da dadi shine inda ba a iya bauta ma Allah subhanahu wataala an gane ni ba inda ake shiga limousine ba koko bakin teku shi teku tana da zafi a gurin sa in dai ba a bauta ma Allah sannan kuma sahara mai tsananin zafi tana da daɗi a gunsa in dai ana bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala muhajiran ila Allah wa rasulih yana mai hijira don Allah kuma yayi mai hijiran nan don iqtida'i da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an gane ni domin yin hijira yin hijira ibada ne kuna fahimta ta niyyar yin hijira kuma niyya ce ta ibada don haka muhajiran ila Allah yayi niyyar yin hijira zuwa don Allah wa rasulihi ba aniyar yin hijira don manzo don koyi da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka a ce an aikata shirka anan ina fatan kun fahimta faqad waqa'a ajruhu ala Allah haqiqa lada sai ta tabbata a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to da an ka ce waqa'a ajruhu shine wadansu malamai suka rubuta wajaba ajruhu wadansu malamai suka fassara sabata ajruhu lada ce ta tabbata ta wajaba shi ko Allah subhanahu wa ta'ala babu wani abu wanda ya wajaba a gare shi ko akwai abin da ya wajaba akan Allah to da ai mu fassara shi da ya wajaba la yusalu amma yaf'alu وهم يسألون كما هكذا إن ربك فعال لما يريد إن الله يفعل ما يشاء إن الله يفعل ما يريد كما أتي وقع وجب أبو يا ثبت أكان الله بي ثبت أكان الله يا ذا مفسر شيء آآ سيمتي يا وجب بعدن saboda dole bane akan shi a'a shi Allah in yayi alƙawari baya sabawa ko ba haka ba to rashin sabawar alƙawarin shine yasa abin ya zamanto Allah zai cika shi ba don saboda abin ya zamanto cilas akan shi ba rabbana innaka jami'un nas li yawmin la rayba fi inna allaha la yukhlifu al mi'ad Allah baya sab alƙawari wa qa'a ajruhu ala Allah ya tabbata gun Allah ba a fassarawa saman Allah mun sha fadar wannan an gane ni domin babu wani abu wanda za a sawwara yana saman Allah la haqiqatan wala majazan Allah shine shi adda ulul mutlaq an gane ni dan ace a'a la da shi ta tabbata saman Allah kan Allah a'a ba a cewa kan Allah sai a ce gun Allah ko gun ubangiji wa kana Allah haqiqa Allah subhanahu wataala ya kasance ghafuran Allah mai gafara ne rahiman Allah mai jinkai ne Allah ya ji kanmu Allah ya gafarta muna sai Allah ya ce idza darabtum fil ard
wa idza darabtum fil ard falaysa alaykum junahun an taqsuru الصلاة فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا waɗannan ayoyin guda uku da za su zo suna ɗauke da bayanai masu yawa don haka kuma an fara nuna mini lokaci ya matso za mu fassara su gobe sai mu ɗauko a kansu don saboda ba za mu samu damar yin bayanai ba irin yadda ya kamata Allah subhanahu wa ta'ala ce wa idza darabtum fil ard idan kuka yi balaguro a bayan ƙasa kuka yi tafiya falaysa alaikum junahun babu laifi akan ku an taqsuru min as-sala ku gajartar da sallah gajarta wannan kala biyu ne waɗansu malamai sun fassara ta shine qasrul kayfiyya a qassara kayfiyyar sa kamar cikin yaki ana yin raka'a hudu a koma raka'a biyu ko kuma sallah mai raka'a biyu ai raka'a daya wanda bai ne za su zo insha Allah amma waɗansu malamai suka ce a asrul kammiya shine a rage adadin raka'o'i idan mutum yayi balaguro sallar azhar da sallar la'asar da sallar isha'i ana yin raka'a hudu hudu sai a koma ana yin biyu saboda mutum yana akan balaguro bayani zai zo in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru ha in kun ji tsoron kafirai su fitile ku su kawo muku wato hari na bazata innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina kafirai sun kasance a gare ku makiya ne bayyanannu kuma ba su gushe ba har yanzu makiya ne gare ku sai wa idan kun tafi
wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak wal أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا وليأخذوا وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا خذركم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا
Allah subhanahu wa ta'ala ce wa idan kunta fihim idan ka kasance tare da su ya Muhammad ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hadiran kana halarci kenan kana tare da su fa aqamta lahumus sala sai ka tsaida musu sallah ai sallah a tsaida sallah tare da kai faltaqum qa'ifatun minhum ma'ak wata jama'a sai ta tsayu tare da kai minhum wata jama'a kenan ba dukan su ba wal ya'khudhu aslihatahum sai su riki makamansu ana sallah ana riki takobi don in ta ɓaci kai tsaye sai a fada cikin yakin fa idza sajadu idan suka yi sujada kenan raka'a guda falyakunu min wara'ikum sai su koma bayan ku wal ta'ti ta'ifatun ukhra sai wata jama'a ta zo lam yusallu wadda bata yi sallah ba falyusallu ma'aka sai su yi sallah tare da kai wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum sannan su riki saunarsu kuma su riki makamansu saunarsu shine su zamanto cikin shirin ko ta kwana an gane ni sun san ta inda za a fito waddan ladina kafaru lalle kafirai suna bukata abinda suke so gashi law tafuluna an aslihatikum da ku da za ku rabkana daga barin makamanku wa amtiatikum da kayanku na yaki domin kowace runduna ba kayan yakin ta dai ake bukata a gare ta ba a'a ana bukatar likitoci ana bukatar abinci shi yasa Hitler Hitler lokacin da zai kama Faransa hari abu biyu yasa aka fara kai hari abu na farko shine inda Faransa take ajiye abinci abinda muke cewa OVBN na Niger ko ba haka ba in abinci ya kare za a iya ba talakawa abinci babu mutane za su wace kuma dole su yi kauya da gaugawa abu na biyu aka kai ma likitoci hari saboda mi in babu likitoci babu mai magani al'umma za ta yi saurin mi kauya shi yasa Allah ce wa amti atikum da kayan masu jihadi babu abinci akwai jihadi babban jihadi shine ciki cika sannan a fara yaki ba haushe ce sai da ruwan ciki ake jan rijiya in kana jin in kana da kishirwa kaga ba za ka jan rijiya ba fa yamiluna alaikum mailatan wahida Allah ce za su karkata gare ku karkata guda su zo su yi muku bugu guda da nake ce ma bugu guda ko ba haka ba Allah ce to wala junaha alaikum babu laifi akan ku in kana bikum adan min matarin in kuna da wato adan damuwa ko ko cuta min matsarin saboda ruwan sama akwai mutumin da yana da rashin lafiya wanda ruwa in sun taba jikinsa abin zai karu aw kuntum marda ko ko kuna da wani rashin lafiya wanda ba irin wannan ba saboda tana yiwa ai ba sai da saukar ruwan sama ba wani rashin lafiyan da shi yazo wani kuma a'a ruwan sama in sun sauka yana da ciwon sanyi yana da ciwon emasi yana da ciwon sanyin kashi za su iya tashi to Allah ce an tadau aslihatakum in kun gaji kuna da rashin lafiya kuna iya ku aje makammanku amma wa khudhu hidrakum ku riki saunarku a samu masu fako yana yiwa ka aje makaminka amma a samu mutum biyu in mutum biyu na in mutum biyu na guda na tsaye guda na bacci ko ba haka ba in ku talatin na saura suna gadi saura suna bacci babu ko ta kamfani a duniya wanda bata dauke wannan ba ko cikin gari kake babu kamfani da babu sentinel sannan babu kamfani ta duniya wanda babu masu tsaro waɗanda su yi awa kaza su sauka waɗanda su yi awa kaza su sauka kaga daga ina suka ciro shi daga addinin musulunci innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina haqiqa kafirai sun kasance wato innal kafirina innallaha haqiqa Allah a'adda lil kafirina yayi tattale ga kafirai saboda kafircin su ba wai dan saboda jinsin su ba azaban muhina azaba ma'abuciya walakanci Allah ya tsare mu dan ya kamata mu dakanta an fara da lokaci ya matso abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mu sai gobe Allah ya kai mu rai wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh